أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومن دار العظيم الحمد لله يومنا جمعة goma ga watan almuharram hijira ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku wannan ma'alƙalla ta tamu wato zawiyar shehin mu sheikh malam arwa da radiyallahu ta nanu wa rahimahullah wa rahmatun wasi'a inda za mu ci gaba da karatun da ta yi a shifa bi tarifi ukul mustafa sallallahu alaihi wa sallam inda insha Allah za mu yi zama na ɗari da ishirin da tara kenan insha Allah ana cikin fasali kisimi na uku fasali na farko wanda ke bayani bisa kan irin wato hukumu akaje kalbin nabi sallallahu alaihi wasallam min waqtin nubuwati hukumcin kudircewan zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam tun gaba na annabtasa to ana ta faɗin abubuwan da suke suke iya yiwa a haƙƙin annabawa da abubuwan da suke koruwa musamman ɓangaren da abin da yake kudircewa ne imani ne da sauransu domin zuwa da ke cewa fahim kurta faiza kararta ismatahum min hada wa annahu la yajuzu alaihim shay'un min zalika fama ma'ana idan wa idillahi li nabiyina sallallahu alaihi wasallam ala dhalik yace in kace a in ya tabbata in ka tabbatar da ismansu kiyaye kiyayuwarsu cewa su ba ta yawa su aikata wani abin da yake min haza na daga irin wani abubuwan da aka ambata wa annahu la yajuzu alaihim shay'un min zalika kuma cewa wani abu ba zai taba halitta da gare su ba daga wannan to ma ma'ana idan to kenan meye ma'anar wa idillahi lin nabiyina sallallahu alaihi wasallam alƙawalin azaba irin wanda ke narko kenan na Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ala zalika arsa wannan wai inda zai aikata wannan in fa'ala in ya aikata shi wa tazirihi minhu da kuma gargadin shi da yake masa daga gare shi in zai wa daga wannan abu ya karya aikata wannan ka kaulihi tamakkar fada Allah maruki sarki da cewa la in asharakta la yafatanna amaluka in har kai saki ka tara bauta Allah da wani to aikin ka zai lalace la yafatanna amaluka wa la takuna min al-khasirin kuma za ka kasance lalle daga cikin masu asara wannan aikin wa kauli da fadarsa وتعالى امر كذلك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين كرك بوتا ما wani abu kuma bayan Allah wanda abinda ba amfanin ka da komai bai cuta ka da komai bai cuta ka da komai fa in fa'alta fa innaka idza min zalimi in har ka aikata wannan to kai kana cikin azzalimai kenan wa qawlihi da fada Allah mai sarki da yake cewa idan la zakanaka difal hayati wa difal mamati summa la tujlaka alaina sira warkon ayan yana cewa walola an sabbata naka lakar kitta sarkanu idan shan kalila idan la zakanaka difal hayati wa difal mamati summa la tujlaka alaina nasira wallahi sabbata naka ba dan mun tabbatar da kai ba lakar kitta sarkanu ka kusanta daga karkata zuwa abin da suke so a shi'an kalila ko da ma ɗan kaɗan ne wani an sabbata naka da karkin tarkar ilimin shi'an kalila idan la'adaka naka difal hayati da ka aikata wannan to da kenan da mun ɗan ɗara maka difal hayati a azaba ta rayuwar duniya wa difal mati da kuma linkin azaba na rayuwa ta wato bayan mutuwa kenan wannan ta jiya daga jifa da su malatu daga aliyar da shira sannan kuma ba za ka samu wani mai hana ka ba mai kare ka ba mai taimakon ka akan wannan wannan ya kenan wa kawli ta'ala da faɗa lamar ruwa da sarki da yake cewa kawli ya faɗa sa la akhadna minhu bil yamin shi ma wannan warkanta da kita wala taqawwala alaina wala taqawwala alaina آه ولو تقول على بنا قاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه منه منه الوتين da dai ya faɗa ya faɗa ya faɗa abin da ban faɗi ba ya kirkira ya kirkira mana abin da ban faɗi ba na khazna bil yamini da mun rike shi ta dama wala wala qadana min watin da mun yanke masa wannan jijiyar da ake ce mata alhablul warid wadda take zuciya ma da ita take rataya jijiya ce guda wadda in da an katse wannan jijiya rayuwa ta kare baki daya wa qawli da fadasa wa in tuti akthara man fil ardi idulukan sabila in har ka bi in har ka saki ka bi yawa yawa wanda suke akan doron kasa to fa za su batar da kai ne daga tafarkin Allah wa qawli da fada Allah wani mabarki saki ya kita fa in yasha Allah yahtim ala qalbika in Allah ya so ya yahtim ala kalbik da sai ya yi akan zuciyarka sai zuciya ta ma dai malama sun yi tawili da yawa akan yahtim ala kalbik saboda ayoyin da suke gabanta wallahi sa'alukum ali ajra illa al-mawt illa al-mawt fi al-qur'an wallahi sa'alukum ali ajra illa al-mawt fi al-qur'an ayoyin da suke zuwa gaba da suke nuna cewa fa in yasha Allah yahtim ala qalbika zai iya dokan yahtim ala qalbika ya zai iya ruhi zuciyarka duk abin da suke niyin nan na iziya zaya gare ka ba zai cuta ma da komi ba zai lullube zuciyarka ya kare zuciyarka daga wannan kin wa in sha yahtim ala qalbika in Allah da Allah ya so akwai wanda suka ce da sai ya rufe zuciyarka kai ma ba za ka iya bayyana wannan abin da yake abun bayyanawa ne ba wanda Allah ya umarni da shi kenan kai ma sai ka shiga cikin masu wa Allah ko ku suka ce wa insha Allah ya khtima ala qalbik da Allah ya so a ya khtima ala qalbik kai ma sai rihe zuciyanka ya kasance kai ba ka karbi wannan gaskiyan ba to dai haka dai suke ta suka ci kawai kauluka ne ko kawai da faɗa lamarin sarki wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata in baka aikata wannan ba ya ayyuhar rasul balligh ma wuzi ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata risalatihi ko risalata hasab alqiraat in baka aikata ya kai wannan ya yi wannan ya yi wa rasul balli wa zai daga rabbik ya kai wannan manzo mai girma ka isar da abinda ma unzil ilayka min rabbika abinda ka san kama daga ubangijinka sai lam tafal in baka aikata wannan ba fa ma ballaka risalat risalata to baka isar da sakonsa ba ko ko risalatihi dai sakon kunan shi ala ta shi ma zahirin ayan da ke nan wa kawai da faɗan da faɗansa ta barko tala ittaqillaha wala tuti wala tuti na kafirin wal munafiqin shi ma harkun ayan ya yi wannan biyu taqillah ya kai wannan annabi ittaqillaha ma'ana dum ala taqwahu ka dawama kan jin tsoron Allah wala tuti na kafirin karkabi kafirai wal munafiqin da munafikai fa'alam to in mai tambaya ya tambaya wa yace to kai ka rige ka hidi wannan cewa tabbas ta kawo hujjoji cewa ba ta yi wasu annabawa a ce suna saba ma Allah ko su kudurce wani abin da bai halitta ba to meye wa'annan ayoyin wa'anda suke nuna narko suke doke da alkawalin azaba ga wanda ya aikata wani abun da gashi kuma annabi aka kira ka ce in ka aikata kaza za a ma kaza a fa'alam kai sani wa fakana Allah wa iyaka Allah ya sa Allah ya datar da mu da kai kanka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi ya damu ta Allah tabbata gare shi la yasihu wa la yajuzu alaihi an yuballigha wa la yukhalifa amra rabbih wa la an yushrika bihi wa la wa la yataqawwala ala Allah ma la yuhibbu aw yattariya alaihi aw yadilla aw yukhtama ala qalbihi aw yuti'a al-kafirina لكن يسره يسر أمره بالمكاشفة والبيان في البلاء للمخالفين yace da sani cewa shi manzar ta da mutane tabbata gare shi baya inganta kuma baya halitta a gare shi Allah yu balliga a ce wai ba zai isar da sakon Allah ba wannan baya halitta gare shi kuma baya inganta wala yu khalifa amara rabbi haka nan baya inganta ba ta yiwa a ce manzo ya saba ma umarnin ubangin shi wala an yi shirka bihi kuma shi ma ba ta yi wa a ce manzo ya hada bautan Allah da wani abu wala ya taqawwala Allah ma la yuhib kun ba ta yi wa a kirkiri faɗin abin da Allah ba ya so au yaftari alai ko kawai kirkiri wata magana wadda ba ita bace au ya dilla ko ya bata duka wannan bai taso ba au yuktama ala kalbi ko a yi rihi akan zuciyar shi au yuti al kafirina ko ko a ce wai ya bi kafirai cikin abin da suke so lakin sai dai yassara amrahu bil mukashafa Allah ya yassare ya sauke lamarin shi bil mukashafa da yayewan abubuwan da ma suke a rihe wal bayani fil fil balagi lil mukhalifin da kuma Allah ya taimake shi ya sare masa lamarinsa da yin bayani fil balagi a cikin isarwar sako dil mukhalifi ga wanda suke masu saban Allah ko masu sabawa hanya mare da ya yahudawa nasaru da mamajusawa wa anna iblaghahu illam yakun bi hadhihi sabil fa ka'annahu ma ballaga wato kuma cewa isarwar za su in bata kasance ta wannan tafarkin bane فكأنه ما بلغته كما cewa shi bai isar bane ba wa tayyaba nafsahu wa qawwa qalbahu bi qawli wallahi yasimuka min nas bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa lam tabar fa ballagta risalati wallahi yasimuka min sai Allah tabaraka wa ta'ala dan ya dadada masa ransa saboda tsoron karyaje yana tsoron takaitawa a wannan umarni na ubangiji da tabaraka wa ta'ala da ya bashi sai Allah tabaraka ta'ala din ya da masa sai ce wallahi yasimuka minan nas Allah shine zai kare ka daga mutane kama kali Musa la takhafa kama kali Musa wa Harun kamar da Allah tabaraka ta'ala ya ce ma annabi Musa da annabi Harun da aika su zuwa Fir'aun sai ce la takhafa kar ku ji tsoro da litashtada basairuhum fil iblaji wa izhari dinillah dan saboda basirorinsu basirarsu ta zuciya ta karfafa a cikin isar da saƙo na Allah da kuma bayyana addinin Allah wa yuzhiba anhum khawfal aduwwi mud'if lin-nafs sannan kuma Allah ya tayya musu da tsoron maki wanda ke raunana wanda ke raunana rai wanda ke raunana zuciya wata ruwaya ma wata nuska al-mud'if lil-yaqin wanda ke raunana yaqini wa ma qawluhu ta'ala amma fa ta lamaru ga sarki walau ta kawwala alaina ba'd alaqawil la kaza min bilamin zai ta da ya kirkirin da ya kirkiran mana wa an sabwan aba wanda mun fadi bace mun fada da mun yi la kaza min bilamini da mun yi rike shi ta dama la kaza wa kaza min watina kuma mun yanke masa wannan jijiyar da ake tamam warid ala ya da sai zuwa karshe ayati wa qawlu da fada Allah mulki sarki idan la takna kadifa la yati wadiyal mata kamar da muka fasara da zu kenan da mun ɗanɗana maka linkin azaba ta duniya da linkin azaba ta lahira fa ma'anahu ma'anarsa anna hadha jaza'u man fa'ala hadha cewa kawai wannan abin ne shine wannan shine sakamakon duk wanda ya aikata haka duk wanda ya aikata wannan aikin shine sakamakon shi wa jaza'uka law kunta mimman yaf'aluhu kuma shine sakamakon ka da ka kasance cikin wanda suke irin wanda suke aikata wannan aikin wa huwa la yaf'aluhu shi kuma zalla sanan baya aikata irin wannan aikin da dai waka zarika kaulu haka nan fadarsa wa in tuti wa in tuti aksara mashi da dukkan sabilillah in har kaji yawa yawan maulid shi akan doran kasa za su batar da kai daga tabarkin Allah fal muradu ghayruhu abin ni walin sa ba shi ba sallallahu alaihi wasallam kama kala kama inda ne Allah tabaraka wa ta'ala ce in tuti allazina kafaru يردوكم على كافركم كنكو فتنقلبوا خاسرين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين wannan kamar yadda ya sabka zaba laka yakin hudu sai munafin laka rika rade raden ai an kashe manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai munafukai suka rika yadawa kuma suka ce mama wanda suka bar gaziya to shikenan kawai yanzu ku da kuka hijira fa kuka zo Madina dan ku bi manzo Allah sallallahu alaihi ku yi addinin Allah to shikenan ai shikenan ku huta ma ku koma ku bi mutanen ku ku yi addinin ku wanda kuka saba ku bar addinin nan kun da tunda kun tunda an kashe manzo kenan shikenan ba gaskiya ba inda gaskiya ce da ba kashe manzon ba to shine Allah tabaraka taala ya saukar da wannan ayana cewa ya allazina amanu in tutiu in tutiu allazina kafaru yardukum ala aqabikum ya ku wannan gobar gaskiya an ka bi wa'anda suka kafirta munafikan da masu hudu wannan maganar yardukum ala aqabikum sai su mai da ku ma ku bi ku bi tsohon sanku koma baya kenan yurduku ala kabir tankal khasirin sai kuma ku juya kuna masu asara wanda yake musulunci ya koma ya koma na kafirci shi ne shine ya juya fatankal khasirin sai ku sunne suke komawa masu suna masu asara alaya amma dai al'ibratu bi umumi lafzi la bi khusus sabab ba wai dan saboda sai diba kuma abinda duk lafazin ya kumsa ana aiki da shi wa qawluhu da fadarsa fa in yasha Allah yahtima ala qalbik wa yamhu Allahu al-batil yahiqu al-haqqa bi kalimati innahu alim bi sudur in inda Allah ya so da sai ya rihi akan zuciyanka kuma ya shahi wa yamhu Allahu al-batil yahiqu al-haqqa Allah sai ya shahi da abin da ƙarya ne ya tabbatar da gaskiya da kalimati da kalmominsa innahu alim bi sudur Allah shine masani na abin da ke cikin kiraza abin da aka boye la ina sharakta la habatan amaluka haka nan aya ne cewa inda za ka hada bauta Allah da wani Allah da sai ya lalata aikinka wa ma shi ba zalika da abin da yake wa ma shi ba da abin da ke kama da shi fal muradu abin da ake ni da duka wannan ghayruhu wannan sa ba shi shi ake al-khitabu lin nabi wal muradu ghayruhu wanda ake ma magana annabi amma wannan sa ake ake ni wa anna hazihi halu man ashraka wannan kuma shine halin wanda ya hada bautan Allah da wani والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه هذا النبي يا دم صلى الله ثبت غريش wannan bai halitta gare shi wa qawluhu da fada Allah ittaqillaha wa la tusil kafirin kina ayu annabi ittaqillah ya kai wannan annabi ka dum ala taqwa ka dawma kan yin tsoron Allah wa la tusil kafirina karka bi kafirai fa laysa fihi annahu aba'ahum wannan babu cikin wannan cewa shi ya bi su suka fara nan wallahu yanahu amma ya sha'u wa ya'muruhu bima yasha Allah tabaraka ta'ala yana hana shi abin da ya so kuma yana umarta shi da abin da ya so kama kala kamar yadda yace wala tadrid allazina yad'una rabbahum bil galati wal ashi yuriduna waja ma alayka min hisabi min shay'in wa min sabika alayhi min shay'in fatadru fa takuna min az-zalimin wannan ayin Allah tabaraka ta'ala ce karka kori wa'anda suke bauta wa Allah da sai da yamma su azata Allah kawai suke ni ma alayka min hisabi min shay'in babu wani hisabin su dake akan ka kuma min hisabika alayhi min shay'in kuma babu wani hisabi naka dake akan su fatadru balantana ka kore su ba fa fatu kuna mina zalimin ka kasance cikin masu yin zalimci to shine wannan asali ma ai wa ma kana qaradahum sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ya kore su ne bala ce ai da shi yake ya kore su aka ce a kaka kore su gashi gashi wala kana mina zalimin kuma shi bai taba kasance daga cikin azzalimi ba sallallahu alaihi wasallam to wannan ne duka dan nuni cewa irin waɗannan ayoyin in annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ake ma muwahaja shi ake faɗa ma amma wani shi ake ni da su ba shi ba sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen fasali na farko alfasalu sani fasali na biyu ismatuhum min aljahl billahi azza wa jalla wa mimma yunafi tawhida qabla an-nubuwa a isma tsarin su annabawa daga duk abin da yake rishin sani ne billahi da Allah azza wa jalla mai girma da buwaya wa mimma yunafi tawhida da kuma abin da ke kore tauhidi kablan nubuwati gabanin annabta ma gabanin annabta ma wannan shine abin da fasalin da zai bayani wa amma ismatuhum min hadha al-fanni qabla an-nubuwati falin nasi fi khilaf amma tsarin su annabawa daga wannan fannin ma'ana fanni na saban Allah a ce suna saban Allah gabanin annabta a falin nasi fi khilafun mutane maluma suna da sabani a ciki wasawabu amma abin da ke daidai annahum ma'sumuna qabla an-nubuwati min al-jali billahi wa sifatihi wa tashakkuki fi shay'in min zalika cewa su annaba ababan tsarewa ne ababan kiyayewa ne tun gabanin annabta ma daga rashin sani da sifofin Allah wato a ce sun jahilci Allah koko sifofi wanda suka dace da zatin Allah tabaraka ta'ala kuma ababen kiyayewa ne ababen tsarewa ne daga yin shakku ko kokonto a cikin wani abu daga wannan nasifan Allah ko abin da kama da wannan wa qad ta'adadat al-akhbar wal atharu an al-anbiya bi tazhinihim bi tanzihihim an hadhihi an-naqisati منذ ولدوا al-akhbar labar labarrika wal athar da ababen da ake aka rawaito dukan da su da ana yin hadisai da dai abin da yake kama da su ta'adada sun karfafa junansu an rawaito su jiya wanda suna karfafa junansu anil anbiya wanda aka rawaito su daga annabawa sun zo na bi tanzihihim dan tsarkake su an hazihin naqisati daga wannan tawaya mun zuwiludu tun aihuwarsu wa nashatihim ala tauhidi wal iman kuma wa'annan ayoyi wannan labarukan da asarun hadisan da suka zo duka sun zo a suna bayani kuma bisa kan tasa wasu akan kadaita Allah da kuma imani sun taso akan kadaita Allah da imani bal barde ala ishraki anwar al-ma'arif wa nafati at-tafi sa'adati sun taso absa a haska kawan hasassakai na sane na Allah da kuma wa'ansu nafahatu wato wa'ansu busa-busa na su ma dai na sane-sane na Allah na lutufai nafahati al'afi sa'adati da wa'ansu busa na tausasawa na arziki na Allah kama nabbana alaihi fi fi babu sani min al-qism al-awwal mala al-qadi radiyallahu anhu yace kamar yadda muka talakar akan shi a cikin babi na biyu daga cikin kaso na harko na wannan littafin namu inji shi ya min kitabi na za daga littafin wannan walam yunqal ahadun min ahli al-akhbari kenan walam yunqal li ahadun min min ahli al-akhbari anna ahadan nubi'a wastufiya mimman urifa bi kufrin wa ishrakin qabla qabla zalik yace kuma ba a taɓa naƙaltarwa ba ba a taɓa rawaitowa cewa ɗaya ko ku wani mutum ɗaya bai taɓa rawaitowa ba daga mazowa ba da labari na ƙalto hadisai da labarurka anna adam cewa wani mutum ɗaya nubiya an annabtar da shi wasu tafiya an zaɓe shi mimman urifa bi kufrin wanda da an san shi da kahurci wa shirakin da shirka kabla zalika gabanin a zaɓe shi a aiko shi a bashi annabta ba taɓa rawaitowa ba ba taɓa rawaitowa ce an taɓa samun wani annabi da kafiri ne amma aka bashi annabta ba ba taɓa shi haka ba wa mustanadu hadha babi an-nakal kuma shi ko abin dogara a cikin wannan babin shine abin da aka nakalta ba wai abin da za a hankalta ba da hankali bane za a kiyasta ce a'a ai tana yiwa ko ko ba ta ba ta yiwa a'a abin dogara a cikin wannan babin shine nakali abin da aka nakalto an taɓa jin haka to shine وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفير عمن كان هذه سبيله كما وانسو معلومة سنكا وجه cewa ai zukata suna kyaman wanda wannan shine tafarkin shi suna gudu suna gudun wanda suna gudu suna barin wanda wannan shine tafarkin shi ma'ana kai ma da dan ta'adda ne yanzu ka zo kana kiran mu mu bar ta'addanci to kai wasu shi mutane wasu suna gudun wannan ba da ba su karɓa wannan ba وانا اقول القاضي yace ni ko ina cewa inna quraishan qadara mata nabiyana bi kulli maftarat maftarat maftarat yace ai quraishawa sun yi wa ma'aiki kazafi sun jefi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun jefi annabi mu da dukkan abinda suka kirkira wa ayyara kuffarul umami anbiya'aha bi kulli ma amkanaha wa ikhtalaqathu mimma nasallahu ta'ala alaihi hakan nan kafirai na al'ummatai su ma sun aibanta annabawan wannan al'ummatan da dukkan abin da suke iyawa kuma da abin da suke iya kirkira daga dai abin da Allah tabaraka ta'ala ya nassanta mana ya ya ba mu labarin shi a cikin alqur'ani aw naqalatu ilaina ruwatu ko ko abin da masu rawaito hadisi suka rawaito mana walam najid fi walam najid fi shay'in min zalika ta'yiran liwahidin minhum bi rafdihi alihatahu وتقريئه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه yace ba mu taba ji ba ba mu taba samu lam najid min fi shay'in min zalika cikin abubuwan da ake rawaitowa da ana wanda aka da abin da yazo cikin alkurani na irin aibanta wanda kafirai suke ma annabawa ba a taba ji ba wanda wa ta'ayyir liwahid minhum aibanta ga ɗaya daga cikin annabawa bi rafidihi alihatan tare da shi ya karkade allolin nan nasu duk yayi watsi da allolin su suka farna wa takrihi bi zammihi bi tarki ma kana wa takrihi kuma da yanda ke kwankwasa su yanda annabawa suke zauwa ko wani annabi da yanda ke kwankwasan su da zargi su kafiri akan kafircin nasu ko allolin nasu da suke bautawa amma duk da hakan nan ba a taba ji ba wani ba a taba samun wani abu wanda ya zo bi zammihi bi tarki ma kana kad jama'ahum alayhi wanda wani abu da zai zo ya zarge shi ya zargi annabin nan cewa ai ya bar ma kana kar jama'ahum alayhi abin da da ya tara su akan shi abinda la ya tara su akan wannan gunkin da yake yake aibanta ba taba jin ba ba taba ji ba wani sun ce a yo kai ma da ba tare kai muke zuwa muna bauta mu goma kan ba to ba taba jin wa duk inda suka yi ga aibanta su ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabawa da suka zo ma gabanin shi ba wanda aka taba ji an aibanta shi da haka walau kana haza lakanu bizalika mubadirina da wannan ya kasance da sun kasance da wannan aibantawan su masu gaggawa ne wa bi talawunihi fi ma'budihi mutajina da kuma da sun kasance masu kan hujja akan canza launin shi da yake a cikin abin bautarsa a ce jiya kana bauta ma gunki kuma yanzu ka bauto ka zo ka ce kuma gunkin nan ƙarya ne wala kana tawbiquhum lahu bi nahyihim amma kana ya'budu qabla qabla qablu afzau kuma da zargin su da suke a gare shi zargin zargin da suke masa akan hana su da yake afsa abubuwan da suke abun amma kana ya'budu afsa abin da ya kasance shi da yana bauta ma qablu gabanin wannan lokacin afzau da ya kasance abu mafi rishin kyawu wa qada'a fil wujjati kuma da ya kasance shine a mafi yankewan hujja min tawbihi binayim an tarkihim alihatahum daga yi musu da zargin su daga hana su daga sibbar bautan allolin su nan da suke bauta ma wa ma kana ya abudu aba'uhum da kuma abubuwan da iyayen su kan suna bauta ma min qablu a gabanin haka ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه to a cikin haduwa bakin su baki daya hadu a cikin haduwan su baki daya akan kauda kai daga rikan wannan dalili wannan dalili ne ala annahum lam yajidu sabila ilayhi cewa ba su samu wani tafarki ba zuwa wannan zargin irin wannan zargin kenan babu shi ne shi ya sanya izil kana la nukila domin inda ya kasance da an nakalto mu shi wa ma sakatu anhu da basi shiru daga bare shi ba kama lam yaskutu inda tahwil alqiblati kamar yanda basi shiru ba yayin canza alqibla ma ki Allah sallallahu alaihi wasallam da sabai suna kallon alqibla ta su ahli kitabi kawai sai da su ga lokaci guda kawai sun canza to ai magana suka yi sai aka yi Allah tabaraka ta ya rawaito wannan magana su waqalu sun suka ce ma wallahi man qiblati allati kanu alaiha ne ya juyar da su daga alqiblar su wanda suka kasance a kanta kama haka Allah tabaraka ta'ala anhu kamar da Allah madaukakin sarki ya hakaito wannan labarin da gare su su kafiran wa qad istadalla qadi al-qushairi al-qadi al-qushairi ya kawo hujja ala tanzihihim an hadha bi qawli absa tsarkake su absa wannan da fadarsa ta alamar sarki وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن وإبراهيم موسى وعيسى بن مريم وأخذنا من ميثاق غليظا كتنا يعني الله تبارك وتعالى إذا أخذنا عند مكرقة من النبيين ميثاقهم مكرقة القولي دقا واتو دقا أنا با مكرقة القولين سو ومنك حتى عند غريك ومن إبراهيم موسى وعيسى بن مريم دقا غريك دقا النبي نوح دقا النبي إبراهيم دقا النبي عيسى دقا مريم ومنك ومنك وإبراهيم موسى وعيسى وعيسى بن مريم واتخذنا من ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وأكوي وموسى وشين وشين بن عبد وموسى وعيسى بن مريم da annabi da annabi Isa da annabi da annabi Musa da annabi Isa dan Maryam wa khazana minkum misaqan galizan muka rike alƙawari mai mai kari mai kauri shine mai karhi da gare ku al'aya zuwa ƙarshen ayoyin aya dai wa yaqulu ta'ala kuma Allah madaukakin sarki na cewa wa idza akhadha Allahu wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atinakum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minu bi wa la tansuranna qala aqaratu ma katum ala to dai zuwa ce yace dai zuwa la tu'minu bi wa la tansuranna bakin nan wannan ita ma wannan ayin da Allah tabaraka ta'ala kita tana yayin da Allah ya roki alƙawari daga annabawa wa idza khalla min annabiyina mithaqan lama atinakum min kitabin da abinda muka ba ku ne daga littafi wa hikimati ko da hikima da ma atinakum da hikima suma ja kuma rasulun sannan a ce wani manzo wani irin manzo mai girma ya zo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tumi nabi shi za ku ba da gaskiya da shi wala tansuranna kuma za ku taimake shi kala sai ya kala yace shikenan wa taharahu Allah fil misaqi mai kan hujja da wannan ayoyin shine al-Qadil Kushairi yace wa taharahu Allah fil misaq sai Allah ya tsarkake shi a cikin rukun alƙawarin nan wa ba'idun nesa yake an yi afuza minhu al-misaqa qabla khalqihi Allah ya rike alƙawari gare shi tun gaba na halitta sama summa ya summa ya afuza misaqan nabiyina bil imani bihi Allah ya rike alƙawarin annabawa da imani da shi su ba da imani da shi wa nasiri da taimakon sa qabla maulidi tun gaba na aihuwarsa biduhurin da zamanai masu yawa wa yajuzu alaihi shirku kuma a ce abin yawai ce ba'idun duka wannan ya nisa ne Allah tabaraka ta'ala ya rike alƙawari gare shi tun gabanin zuwan shi tun gabanin bayyana halittar shi hakan nan ya rike wani alƙawalin ga annabawa da hamma za su taimaka shi duba ki daya su fara gaskiya su taimake shi kuma a ce shi ya zo wai shirka ta halitta a gare shi wani abin ya yi nisa sosai au gairu ko ko kuma wani abin da wani wani abin da ma ba mashirka ba mina zulmi daga zulbai haza ma la yujuzu haza ma la yujuzuhu illa mulhidun wannan abu ne wanda ba wanda zai halitta shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya aikata shi sai karkatacce mai barin gaskiya mai barin hanya ta Allah haza ma'ana kalami wannan shine ma'anan zancen da shi alqadi kusheri yayi yake hujja da wannan ayoyin guda biyu wa kaifa yakunu zalika ta yaya wannan zai kasance wa kada atahu jibrilu alayhi salam alalikum malaika jibrilu amince Allah ya zo masa wa shakka kalbahu sagiran lokacin da yake karami yana dan kankane a wato lokacin da yana wurin halima sadiya yana lokacin ana yayan shi nan lokacin malaika ya zo wa shakka kalbahu ya tsaga zuciyarsa wa stakhraja minhu alaqatan sai ya fitar da wani gudan jini wa kala yace hada hazu shaytan minka wannan shine rabon shaytan daga rika suma ga salahu sannan ya wanke zuciyar tasa da kirjinsa wa mal'ahu hikmatan ya tuka kirjin nasa da zuciyarsa da hikima wa imanan da imani kama ta zahara fi akhbarul mabda'i kamar yadda dai hadisai na wanda suke ba labarin tasawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka karfafa juna da wannan wala yushabbahu alai wala yushabbahu alayka bi qawli ibrahim fi kawkab wal kamar wal kamar wa shamsi hadha rabbi kar fadar annabi ibrahim alayhi salam da yake yace ma yace taurari da da wata da rana wannan ubangiji na ne wannan shi ma ce kare rikitar da kai kada ka ce a to kuma ga ma annabi an ce annaba ba saba ma Allah ba sa yin shirka sabo ma gorga su bantan hada fitala da wani ga kuma abin da aka rawaito annabi Ibrahim yayi lokacin lokacin yana karami ma to wanda yace wannan kai rikitar da kai fa innahu qarqila domin cewa shi ai an ce kana haza fi sunni tufuliyati wannan ya kasance a shekarun kurciya ne wabtida'an nazri wabtida'in nazr kuma harkon duba ne wani sidrani da kawo hujja harkon lokaci ne na kawo hujja yake faɗin wannan wa qabla luzumi taklifi kuma wannan tun gabanin allazim ta mai ɗaukan nauyi ne wa zahaba mu'azamul huddaqi ne ulama wal mufassirin kai yace mafi yawan hazikai na daga maluma da masu tafsiri sun ta yi ila annahu cewa shi ya zuwa cewa shi inna ma qala zalika mubakkitan da kaumi ya faɗi wannan ne don ya zama mu'annifan mai tsanantawa ne ga mutanensa in soke ya ya ƙarshe ya hito musu ta inda ba sa iya hita ya kafa musu hujja to sai biyo ta nan wurin wa mustadillan anhu kuma yana mai kawo dalili dai a kansu wakila sai wakila kuma kauye aka ce ma'anahu ma'anarsa al-istifhamul waridu mawridul inkar wannan tambaya cewar ta zo ta gangaro magangara ta yin musu da yace haza rabi wal muradu fa haza rabi abin ne cewa wannan shine ubangiji na ba ya amince cewa wannan shine ubangiji na ba da dai ga alfalan ma jana alin lelu rato kaman kala hazarabi da dare yayi ya ga tawarar sai ce hazarabi wannan ubangiji na to shine wannan masu sai suka ce a wai yana nin ta hazarabi wannan shine ubangiji na falan ma fala kala ibla fidin da ya fadi ta ke ni ba ta masu haduwa falan mara kamar bazigan kala hazarabi da ga wata shi ma ya hito da kyau ya ce a haza wannan shine ubangiji na to shi ma abin ne wai wannan shine ubangiji na falamma afala qala in lam yahdi rabbi la kuna min qawmi dalil da yawa da yace to in ubangiji na bai shirya da ni ba kenan zan kasance cikin mutanen da suke batafi batatu falamma rashin sabaji ga tan kala zalim ya zakbar da ya ga rana ita ma ta hito sai ce to yace wannan shine ubangiji na a tambaya ce su wannan duka masu fasarwa suka ce tambaya ce ba wai ya doka ba ya ji ya ce yaushe wannan shine ubangiji na a tambaya ce wannan shine ubangiji na su ma su ba sun ma hidu wata magana ma wannan wanda suke ce ai ce ai haza rabbi gashi to to tashi da ba akwai abin da suke cewa tauhidul ashkiya akwai tauhidul suada to tauhidi ne na na na suadau yayi a nan wurin saboda har ranar ma ta yayi fala ma rashin su ba ga san qala haza rabbi bai ce hazihi rabbi ba awwa fa haza a ce fa haza rabbi ke wannan tambaya ce wannan shine ubangiji na qala zajjaj malam zajjaj ya faɗi a qawlu haza rabbi fadarsa da yace wannan shine ubangiji na ai ala qawlikum yana ne afsa faɗaku afsa faɗaku wannan shine ubangiji na kama kala kamar yadda ce aina shuraka'iya a qur'ani ya ce aina shuraka'iya da kuntum tasumuna ina aba ban tariya ta wanda kuke rayawa ai ai inda kum ai inda kum qur'ani yana yana ne a wurin ku ku ne kuka ce ina da abokan tarayya amma ba Allah bai da abokan tarayya ko ma ya taya wa yadullu ala annahu lam lam ya'bud shay'an min zalika wala ashraka qattu billahi tarfata ayni qawluhu qawlu llahi azza wa jalla anhu id qala abi wa qawmihi ma ta'buduna yace yana nuna wa cewa shi annabi ibrahim bai taɓa bauta wa wani abu ba daga wannan ababen da aka ambata na tauraro wata da rana kin nan kun bai taɓa haɗa bauta Allah da ɗaya ba da wani abu ɗarfata ayin daidai da kibtawan ido ni ke nuna wannan faɗa Allah mai girma da buwaya da yake cewa iskali da abihi wa qaumi ma ta'budun mutuna yayin da annabi Ibrahim ke cewa ma baban ba wato shine dan uwan babansa shine abinda aka malama suke cewa wannan baban nasa dan uwan babansa ne ba mahaifinsa ba ba ba wanda yake shi ba yake ce mai wa qaumi yake ce mutanansa kuma lokacin da yace ma yace ma wannan dan uwan baban nasa yake ce ma mutanansa ma ta'buduna me kuke bautawa sun makala sannan yace qala afara'aytum ma kuntum ta'budun to ku ba labarin abinda kuke bauta min nan antum abaukum al-aqdamuna da ku da iyayenku wanda suke na canda fa innahum aduwli to dukan su makiya ne gare ni illa rabbul alamin sai ubangijin talikai baki da Allah tabaraka ta'ala to wannan ke nuna cewa kenan ka gani shi wannan abin da yake faɗi ba wai yana nuni yana tare da su ba tare da su wa kala kuma Allah tabaraka ta'ala ya ce iz ja'a rabbuka iz ja'a rabbuhu bi qalbin salim yayin da ku tuna yanda ya zo ubangiji shi da zuciya da take kubutacciya ai mina shirki kubutacciya daga hada bautar Allah da wani abu wa qawlu da fadan da fadansa kuma a wani wuri wa junubni wa bani ana abu da islam annabi ibrahim na cewa yana addu'a yana cewa Allah ka nisantar da ni da ƴaƴana daga bauta mu kan sai muna bauta gumaka sayin kulta fama ma'ana qawlihi la in lam yahdini rabbi la akuna nabiyyan qawmi zalimin in kace me ma'anar faɗa Allah ta barka ta yake cewa la illam yahdini rabbi in har ubangiji na bai shiryar da ni ba la kunan da lalle zan kasance miyar qaumi zalimin daga mutanen da suke azalimai ila sai a ce innahu illam yu'ayyidni bi ma'unatihi ana ni in Allah bai karfafe ni da taimakon sa bane akun mislakum ni ma sai in kasance kamar ku fi dalalatikum a cikin batan ko ibadatikum da kuma bautar da kuke yi ala ma'ana li ishfaqi wal hadari wannan magana ta zo ne a bisa ma'anan tausasawa da kuma alhadar kakkau wasu tausasawa ya tausasa musu ne suna nuna musu eh yanda kuka batan nan ni ma Allah ne ya shirye ni ba dan Allah ya shirye ni ba ba dan taimakon Allah ba Allah ya karfe ni ya shirye ni ma da sai in kasance kamar ku kaga wannan wanda kake dama wannan ka tosaya mai kana tosaya mai ko shi ko mutun yaji kana tosaya mai kamar magana ta zai iya tsaya ma ya saurare ka wa bitali har ya imani da abin da kake wada mai kuma a take cikin magana kuma akwai hazara akwai kakkau a ciki wanda shi ma zai sa mutum ya ƙara jin tsoro wa illa in ko ba haka ba fa huwa ma'sumun fil azali min ad-dalal ai shi abin tsarewa ne tun azal ma daga daga bata fa in qulta in ka ce fa ma ma'ana qaulihi wa qala allazina kafaru li rusulina nukhrijannakum min ardina aw natuduna fi millatina me ma'ana fadar sa Allah tabaraka ta'ala da yake cewa wa qala allazina kafaru li rusulihim sai wanda suka kafirta suke cewa manzanninsu da nukuri janna kun min ardina lalle za mu fitar da ku daga kasar mu aw la tu'udun fi minatina koko lalle sai kun koma a cikin addinin mu to wannan magana cewa sai kun koma sai kun komo kamar magana ce da a zahirin da ka dauke ta haka za ta sa iskali kenan an ce sai kun komo kenan da man ciki kuke kuka hita to yanzu sai kun komo sai kun komo cikin kafircin kenan shi ko ana faɗi ne ga hujjojin da ake faɗi cewa su da mun san annabawa Allah ya tsare su ba su taba kafirci ba ba su taba shirka ba to shine zai warware magana ce da su makala ba'du an rusuli sannan kuma ya faɗi daga baya daga manzanni a ma yanzu kuma manzanni suke faɗi suka ce kadiftarin ala Allah kadhiba lin udna fi millati mubarizin najina Allah minha mu ma mun kirkira ƙarya wa Allah tabaraka taala in har muka koma a cikin addinin ku bayan Allah ya tsiratar da mu daga wannan addinin naku to shi ma aka bi zahirin wannan ana in kama komawa ce kenan sun ce in mun koma daga nisa ne Allah ya kaziban in udna fi millatikum in har mun koma cikin addinin ku mun kiran ma Allah ƙarya a ba da izinin jiya musamman da suka ce ba da izinin jiya lamina bancin Allah ya tsiratar da mu daga wannan addinin naku na bata to kenan sai a mai mai saurari sai tsammani sai sai zaci cewa a ciki suke sai Allah ya tsiratar da su daga ciki to yanzu kuma zancen su koma aiki suna cewa ba ta su koma to ba haka bane wannan ba shine yake ni ba fala fala yushkiru alayka lafzatul out wannan lafazi na komawa kar ya yi ma kai rikitar da kai kar ya zai ma iskali wa annaha taqtadi annahum innama ya'uduna ila ma kanu fihi min millatihim kuma cewa wai wannan tana hukunta cewa su kawai suna komawa ne zuwa abin da suka kasance cikin shi na daga cikin addininsu a ba haka abin yake ba fagar ta ti haji lafzatu shi kalamin arabi da gairi ma laysa lahu ibtida'un wannan lafzin wannan kaliman ta'ada ta a cikin zancen larabci tana zawa absanin abin da bai da farko mana ba an ware shi bane ba da yanzu aka koma kamar yadda aka yawanci ma'ana take ni ada ya koma in aka ce ya koma damun yana abin to yanzu ya koma yin abu to tana zuwa afsa maganan bi ma'ana sayrura zamawa zamawa a da kaza ne amma ya zama kaza yanzu to ya zama yanzu kaza ai ba ya koma da bane ba ya koma abin da ke da bane kamar ja shi hadisi eh jahannamiyina kamar hadisi yanda cikin hadisi na mutane yan wuta wanda a za a tsamo su daga wuta hadisi yana cewa adu humaman lokacin nan sun zama yadda ka san gawayi saboda tsaban azaba sun zama gawayi kawai walam yakunu qabla walam yakunu qablu kazalika ai gabanin wannan kasa kamar san suna sutan ai ba gawayi ba suke ba kamar gawayi suke ba zaka ce yanzu sun zama gawayi adu aka ce ba sun koma gawayi ko da wasu ana cewa sun koma sun koma gawayi amma ba ana nihin sun koma irin ta dawowa ba sun dawo da gauyi ne zama sun koma gauyi ba sun zamo ake ni da wannan komawa to shi ne ya ce wannan kalimar ta komawa kar ta cuta ma can ba da aka ce wa qala allazina kafaru li rusulihim la nukhrijanakum min ardina aw la tu'uduna fi millatina kafirai suka ce ma manzanninsu ko dai ku komo zuwa addinin mu ko da rasulullah nukhrijannakum min ardina ko ko mu hidda ku ko ko lalle za mu fitar da ku daga ƙasar mu ko ko ku komo cikin addini to wannan komo wai ba wai na nin da ciki ba suke suke wuta suna nin ko ku zamo kenan ko dai ku zamo yanzu cikin addinin mu ko ko mu hidda ku daga cikin ƙasar mu wannan shine ma'anar kenan wannan komo wai ko ko a ayar da take cewa qadir sarina Allah ka zabanin urna fi millatikum da manzanin suke cewa su ma in har muka koma kenan muka zamo ne shi millati kuma cikin addinin ku to mun yi wa Allah kiran ƙarya kenan yace wa mislu qawlu sha'ir kamar wannan ne akwai magana ta wani sha'iri yana cewa tilkal makarimu laqa abani min labani shi ba bi ma in fa'ada ba'du abwala tilkal makarimu ya wada abubuwa abubuwa ne na girma yace wannan sune ababen girma laqa abani min labani ba wai manyan manyan makariya shi ƙaban an ce musalla ne na ka'abu ka'abu kin nan shine qaduhu wani dan makayi wanda za a zuba madara to amma babba shi yake ce ma ka'abu to ba wai babban makayi ba babban wani daro bane ba guda biyu na madara min labanin shi ba jima'i wanda aka cakuɗa shi da ruwa fa'ada fa'ada sai suka koma da da, da ruwan da madara baki daya ba'adu bayan an sha su sai suka koma abuwa nan kawai hutsare hutsare ko sun koma hutsari kenan yace ba wai wannan shine girma ba madarar da aka hada ta da ruwa mutum ya sha ba shine shine girma yana so haka to wannan shi ma sai ce abin mahallin sha da yace shi ba fa'ada sai suka koma ba ba da abuwala sai suka koma hutsari ta ba ka cewa kenan daman za su hutsari ne sun sun an sun koma hutsari a ana ne sai suka zama hutsari madara aka hada ta da ruwa aka sha sai suka sai sai suka zamo ne wannan yana so duka ya kawo cewa wannan ada wannan kalmar ta ada ka ta rikitar da kai can kafirai sun ce in koko dai in ba ku komo addinin mu ba ada suka ce la in ne ko ayin magana zina kafaru dursilum lanukhrijannakum min ardina lalle za mu fitar da ku daga kasan lanukhrijannakum min ardina aw la taqudunna fi millatina koko lalle ku komo to wannan komo wai ana haɗa ma ba ko inda ka yi tsammanin ta komawa ce ba baya a tana nihin zamawa to shi ne kamar ka hujja da wannan gashi ya kawo baiti ma na yi na shi'iri ga abin da ke ni wa ma kana qablu kazalika ai bai kasance hakan nan ba gaba na haka shi madaran nan da ruwan ai ba su kasance abuwalan ba gaba na wannan ba su kasance hutsari ba fa in kulta in ka ce fa ma ma'ana kaulihi wa wajenaka balan fada mi wannan aya take nihi cewa Allah tabaraka ta'ala ya same ka dalan mai cigiya fada sai shirar da kai dan a zahirin a zahirin lafazi dal din nan wa'ansu ma da ba karatu suke ji ba sai suke fasara ta da ma'ana ta bata bata ba ta wa a kira mu zala sulam a yi wannan magana za mu gani a sannu babu mai tafsirin da ya taba haɗa haka maluma na tafsiri ba wanda ya taba rubuta cewa dalan kin ma'anata ba ta ce ba to falesa huwa min ad-dalal allazi huwa al-kufr yace wannan dalakin ba daga bata bane wanda yake shine kafirci kila dalan wani kauli aka ce dalakin nan anin nubuwati kana mai kuskurewa daga barin annabta fada ka ilaiha sai shirye ka zuwa annabta qala tabari yace wannan tabari kaga yana cikin shugabannin tafsiri shi wadda wannan bai ce ba bata ce a dalan anin nubuwa ko dai kana mai cigi annabta ko ko kana mai kuskure mata yanzu sai ya shirye ka ga ta inda za ka haduwa da ita ka hadu da ita wakila wani kauli aka ce wajarka baina ahli dalali fa asamaka min zalika ma'ana ma'ana wa wajarka dalan wai ya same ka tsakiyan ma'abuta bata fa asamaka min zalika sai tsare ka daga wannan daga barin batan kenan wa hadaka ila imani wa ila irshadin sai shirye ka zuwa ba da gaskiya da kuma zuwa shiryar da su wannan da suke cikin batan nan wa nahwu an suddi wa ghair wahid kwatan kwatan wannan aka rawaito daga imam suddi da kuma wanda ma ba mutum guda ba daga cikin malama masana tafsiri wakila wani kawai aka ce balan an shari'atika kana mai kuskurewa koko mai sigiya daga shari'anka ai la ta'rifu ana nin baka santa ba ka kasance baka san shari'ar nan taka ba fada ka ilaiha sai Allah ya shirye da kai zuwa wannan shari'ar taka wa dalalu ha huna at-tahayyuru abin da ke ni da bata nan wurin dimo dimota wa lihaza saboda ne kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya khulu bi gari hira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ke banta a kogin hira fi talabi ma yatawajjahu bi ila rabbi cikin neman abin da zai huskanta ubangijin shi da shi wa ya tasharra'u bihi ya rike shi shari'a hatta hadahu Allah ila islam har lokacin da Allah ya shirya da shi zuwa musulunci qala ma'anahu al-qushairi al-qushairi shi hadu wannan ma'anai wakila wani kawai aka ce la ta'rifu al-haqa fa hadaka ilayhi baka san gaskiya ba sai Allah ya shirya da ke zuwa gare shi wa hadha mislu qawli ta'ala wannan kwatan kwatan faɗa Allah ne barki sarki wa allama kamalan kuntu alam Allah shine wanda ya sanar da kai abin da da ba kasance kai ka san shi ba wa kana fadlullahi alayka azima qala huwa ali ibn isa ali ali ali dan isa ya faɗi wannan qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas da ta mutu a gare shi yace lam takun lahu dalalatu da dalalatu masiyatin bata na saban Allah ba ta taba kasancewa gare shi ba sallallahu alaihi wa sallam ah ba kai shi da yayi da mun zuwa shi da yake so mu rika tsaya yanzu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ينقار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أنا أنا ده أم أسمع أقول لك رب العالمين أقول بس رؤية عن فاتحة ما سوت فاتحة 我这边就是说，我们从那个地方，我们这边。